أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يدري لنا بهذا المحضر فانفعت فيه من نظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله يومنا yau talata ishirin da uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu da za mu ci gaba da karatun tafsiri na alƙur'ani mai girma na maulan musharar islam sa'adat al'anam alhaji ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anhu wato shirya da tafsir inda za mu yi halka yau ta 85 kenan insha Allah za mu tashi daga inda muka kwana jiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقنا لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا من كل ثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح ana faɗin sifofi na Allah tabaraka wa ta'ala mun wuce inda Allah tabaraka wa ta'ala kita wa dura fa kunta darru wa khufiya innahu karshen ayan la yuhul mutadin to sifofin Allah ne ya kace Allah nan da ake ake ba da umarni a roƙe shi shi yan huwa huwa allazi yursilu riyaha shine wanda ke aiko iska nushuran bayna yadi rahmati iska ta zo ɗaiɗaice iska yadda yake zauwa a ɗaiɗaice haka bai ne da rahamati gaba ga rahamarsa ana nihin ruwan sama saboda haka wata iraya take cewa bushuran iskan yana zauwa kamar mai ba da albishir ne bayan shi rahama Allah za ta zo shi ne ruwan sama hatta iza aqallat sahaban har inda wannan a iskan nan za hamalatin riyaha hamalatin riyahu sahaban har lokacin da wannan iskan za su ɗauko gizagizai siƙalan wanda suke masu nauyi bil matsari da ruwa wanda suke ɗauke da ruwa kenan wannan zigazigan wannan gizagizan su kunahu libaladin mayitin insha Allah tabaraka ta'ala ce sai mu yi kora shi wajen ƙasa wadda take matacciya lana ba ta bihi wanda babu tsirrai a cikin wannan ƙasan fa'anzalna bihi ma'a sai mu saukar da ruwa bihi bilbaladi a wannan garin wannan ƙasan da babu ruwa wadda take matuta fakharajna bihi sai mu fitar da shi wannan ruwan bilma'i min kulli samarashi daga kowane irin ‘ya'yan itace kazalika da kurjin mautai kazalika al-ikhraj kamar irin wannan fitan yadda muke fitar da tsirrai daga wato ƙasa da take matacciya babu tsire a cikinta nukhrijul mauti haka ne muke fitar da matattu min quburihim daga kabarburan su bil iya'i da rayawa wannan duka la'allakum tadhakkaruna ko kun wa'aztu kutuna ko wa'aztu fatu'minuna sai ku ba da gaskiya na'am
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نعم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب kaga ƙasa da take daɗaɗa wato al'azumi mai daɗi wadda take ma'ana ta gari ya kuruju na ba hasana ‘ya'yan tsirranta suna fita kyawawa bi izinin rabbihi da izinin ubangijinsa haza wannan masalun lil mumini misali ne ga mumini yasma'ul mau'izata fa yantafi biha wanda zai ji wa'azi sai ya amfanu da wannan wa'azin da yake ji wallazi khabisa kaga wanda koyon gurbata turabu kasar da turbayanta ta gurbata la ta munana wanda ba ta kware ba wannan ita irin wannan la ya khuruju labatuhu illa nakidan sirranta ba sa fita illa nakidan sai kalilin nafi wa'anda suke masu rashin amfani a asiran zai yi ta gashi nan mai mawuyaci ko ko da wuya abin ya huta ƙasar da ba ta yi an ta sha ruwa ma to ba ta tsirrar da tsirran ba ko ko bi mashakkatin sai da wahala da kyal a samu a samu ɗan yan tsirran da abin da ba rasa ba wa za mu sirri kafiri wannan shine misali na kafiri kazalika nusarrifu ayati hakan nan muke jujuya ayoyi nubayyinu kenan muke bayyana ayoyi da kawai yashkuruna ga mutane waɗanda suke suna da godiya fa yi nuna sai su su ba da gaskiya idza kanatu suratu makiyatu sura ta alqur'ani in ta kasance wadda aka saukar da ita a garin makka ne la budda an yari da fiyal wa'idu shadid to ba maka sai kaga narko narkon azaba wato shi alƙawarin azaba ke shine ake narko sai dole sai wani narko mai tsanani ya zo a cikin ta wa zakara ko zikira ahwalul akhirah kuma sai an ambaci a halaye na lahira wala budda min qisasil anbiya'i da ya tafakkaru kun ba makawa sai an samu kisoshi na annabawa a cikin ta dan ko sun tana wato wa'azantu ya'lamuna anna nasa kazzabu bil to ya'lamu ya'lamuna anna allazina kazzabu bil anbiya'i halaku dan su san da wanda suka karyatar da annabawa ga wanda ta kasance gare su halaka suka yi fa ya'rifuna annahu idza kazzabu hadha an-nabiyya fa hum sayahlikun dan su cewa dan su san cewa su ma in sun karyatar da wannan annabin to a sannu su ma za su halaka ne wa rasul aidan ya'lamu anna al-anbiya qablahu kazzabuhum wa wa ankaru alaihim wa makaru bihim wa nasru lahum kuma shi kanshi manzo ya ya sani shi kanshi a to gabanin shi annabawa sun zo an ƙaryata su an yi musu inkari an yi musu abin da suka zo da shi an yi musu musu mugun kulle a musu makirci amma dai ƙarshe nasara taimako yana gare su su Allah ke taimako a ƙarshe na'am na kadar sannan
لقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصر لكم وأعلم من الله ما لا تألمون
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصر لكم عالم الله ما لا تعلمون أرسلنا نوحا حقيقة من أيكد من أيكم النبي نوح إلى قومه زوى متعنسا faƙala sai ce ya ƙauni ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta koma bayan shi in ba shi ba shi kadai ne abun bauta haji kalimatu jami'a wannan shine kalima suka hada da haza saboda wannan ne man kazzaba bi wahidin minhu faqad kazzaba bil jami duk wanda ya karyata ɗaya daga cikin su to ya karyata baki ɗaya ne baki ɗayan su ya karyata inni akhafu alaykum azab yawmin azim annabi nuhu alayhi salam ya ci gaba da hada mutanensa ya ci gaba da musu wazi ce inni akhafu lalle ni ina muku tsoron ina tsoro akan ku in abattum ghayrahu in har kuka bauta ma wani Allah azaba yawmin azim ina muku tsoron azaba ta yini wanda yake mai girma kuma yau ne kiyamata ita ce ranar kiyama qala al-malakul ashraf al-ashraf manya manyan mutanen manya manyan kafiran sai suka ce wato mun kawo ne daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin kai mu ha muna ganin kawai kana cikin wani bata ne wanda ke mabayyani bayyana qala kala ya kauni sai ce musu ya ku mutane ya nesa biyu dalala nesa biyu dalala to ni babu wani bata da ke tare da ni babu wani bata tare da ni iya amu minar dalal cewa nesa biyu dalalatun dalalatun kin nan ita ce ta hi zama ta hi gama ko don nau'i na na na bata da kace minar dalal wato da inda cewa ya nesa biyu dalalun babu bata tare da ni amma aka ce dalalatun ta haɗa duk wani irin nau'i na ɓata ma baya tare da ni fa nafiwa abu na gomin nafihi kenan korewarsa wato korewa da kalma ta dalala ita ce tafi gaya da korewa da kalma ta dalal walakin ni rasulun rabbil alamin sai dai cewa ni manzo ne daga ubangijin talikai uballighukum risalati rabbi ina isa muku da saƙonƙuna na ubangiji na wa an saulakum kuma uridu khaira ina muku nasiha ina san alheri ina nin alheri ne gare ku da kuma gare ku wa alam ya Allah ma la ta'lamun kuma na san abin da baku sani ba daga Allah na'am awajibtu
أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أمين
نعم أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين أعجبتم annabi Nuhu alaihi salam ya cigaba da hada mutanensa yace a ajibtum shin kun yi mamaki ne a kazabtum ma ajibtum kun karyata kun yi mamaki an sha kun zikirun min rabbikum a ce a ce mau'izatun wani wa'azi ya zo muku daga ubangijinku ala lisani rajulun abda harshen wani mutum minkum daga cikin ku domin zira kuma dan ya muku gargadi wa yattaqullaha kuma dan ku yi tsoron Allah wa la'allakum turhamuna ko ko an ji kanku a kazabu fa kazabu sai suka karyata shi fa an je nawo sai muka tsiratar da shi wallazina ma'ahu da shi da wanda suke tare da shi mina lagaraki muka tsiratar da su daga durmiya cikin ruwan dufa da basu dufa su wanda suka bi shi ba su durmiya ba a mun tsirar da su ne filfulki a cikin jirgin ruwa wa a gargaɗin lazina kazzabu bi ayatina sai muka dirimiyar da wanda suka karyatar da ayoyinmu duk tufani da ruwan tufana innahum kanu qauman amin domin su cewa su sun kasance mutane ne makayi a ba sa ganin gaskiya a wani anbiya'i makasa fihim alfa sanati illa 50 aman farkon annabawa wanda ya zamana a cikin kafirai yana kiransu yana kiran mutane shekara dubu ba hamsin alfu sanatin illa hamsin aman ya duhun yana kiran su ila lahaki zuwa ga gaskiya faramahu bil dalala sai suka jefe shi suka mai suka jefe shi da da bata ma'ana suka suka zarge shi da cewa kawai shi bata cewa ne bisa abin da ke ba adatul kufar su al'adan kafirai ya ake sunan qadiya suna sun ku yadda lamari ne yanda yake dallu su ne suka bata fa حتى أن الهادي المرشد يصفونه بالضلالة أما سبب بصاب فتح أو من شرير وأن لك مرشدي أتكنسو من شرير ودي هاي ويو يصفونه سنة سفن تاشي لبتح سوق سوري سك بتح لأنهم يرون الفساد صلاة وصلاها فسادا domin su suna ganin barna ita ce gyara gyara suna ganin shi barna halakahum Allah sai Allah ya halakar da su sadati qissatuhum kisa su za su zo a sanu na'am
وإلى آد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا, تت... أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة و... في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم وأنا لكم ناسه ناسه أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون نعم وإلى عاد خام هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصر أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزاركم في خلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وأرسلناكم هل ويوم من أيكم إلى عاد زوى آداوة أخاهم هودا أن أنسوا النبي هود قال يا قوم اعبدوا الله سيتي يا قوم تهينا كبوتا مع الله malakum min la ghayru ba ku da wani abin bauta ko wanda ke sai abota mai da gaskiya ko koma bayan shi in ba shi ba afala tattaqun shin ba ku yin tsoro ne afala ba ku yin tsoron Allah takafuna ba za ku yi tsoro ba qala al mal'u allazina kafaru min qawmihi sai manya manya daga cikin kafirai wanda suka kafirta a cikin kawai mutanen shi suka ce suka ce inna naraka fi sifatin mu dai muna ganin kana cikin wani irin wawanci ne jahalatin cikin wani jahilci kake wa inna la nazunnuka min al-kadhibin kai mu muna ma zaton kawai kai kana cikin masu makaryata ne ba gaskiya kake ba kana cikin masu ƙarya fi risala zika a cikin wannan manzancin naka da kace Allah ya koka kala ya qum sai ce ya ku mutane na laysa bi safatu ni babu wani wawanci babu wani jahilci tare da ni walakin ni sai dai ni rasulun min rabbil alamin manzo nake daga ubangijin talikai ubannin risala ce rabbi ina isa muku da saƙonƙunan ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha nake amintacce ma'amunun Allah risalati abin amincewa akan manzanci gare ku a wajibtu shin kun yi mamaki ne a kazartum wa ajibtum kun karyata ne kun yi mamaki an ja kun zikiru min rabbikum an za kun zikiru min rabbikum ala lisani rajulin kenan wai kun karyata ne kuna mamaki a ce a wani tunatarwa mau'iza kenan tunatarwa ta zo min rabi kuma daga ubangijinku a bisa harshen wani mutum minkum daga cikinku domin zira kuma dan yau idan ya gargaɗe ku kuna mamakin haka to wadkuru in ja'alakum khulafa ku tuna fa yayin da Allah ya sanya ku mamaya fil ardi a cikin kasa wa suka rudi wa ne suka shuɗe ku aka ku suka mai suka mai bayan su min ba da qaumi nuhi ku an an an sa ku halifofi mamaya bayan shuɗewar mutanen annabi nuhu yana musu wa'azi ne to in ku tunawa ga abin da ya samu mutane annabi Nuhu wanda suka da suka karyata shi wa zalikum fil qalbi basfa kuma Allah ya ƙara muku wata yalwa a jiki kuwatan wa tulan Allah ya ƙara muku wani irin ƙarfi da tsayi a jikin ku wa kana tawiluhum mi'ata zira'in wa kasiruhum sittina zira'in su mai tsawo daga cikin su zira'i ɗari ne ya gani ba zira'i ɗari kasiruhum gajere shine mai zira'i sittin haza min azra'ihim a wannan duka shi ma ba irin zira'i namu na ƙarana ba a irin awon zira'in su ya gani wuyan hannu daga tun daga tsanyin ka zuwa wuyan hannu shine zira'i ba mutum ɗaya a ce sai ka sai ka auna wannan su su ɗari a ya ga akwai yawa fazkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah ni'amun su ne ni'imomin Allah la'alla kun tuflihuna ko kun rambanta in kuka tuna su za ku rambanta ta huzuna za ku rambanta na'am قالوا أجيتنا
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فان فانتظروا إني معكم من المنتظرين نعم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعلمنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين قالوا sai suka ce masa ajita na ne na abdullahi wahadahu shin ka zo mana ne dan mu bauta wa Allah shi kadai wa nazaru mu bar natruku ma kana yabud abauna mu bar abinda iyayenmu suka kasance suna bauta musu fatina bi mata iduna kai ka zo mana da abin da kake mana alƙawari bihi da shi miyan azabi na daga azaba in kunta min sadiqin in har ka kasance kai daga cikin masu gaskiya kake shi kaulika a cikin abin da kake faɗa ƙala sai ya ce kada wa alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab ai shikenan ya wajaba a kanku daga ubangijinku wata irisun wani azaba azaba ta tabbata wa ghadabun da kuma fushi atujaduluna ni fi asma'in sammaytum wa antum aba'ukum shin kuna mune kuna jayayya da ni ne a cikin wani sunayen da ku ne kuka kirkire su kuka sanya su sammaytum biha ku ne kuka sanya wannan sunayen antum aba'ukum da ku da iyayen naku asnamun kuka sanya ma wasu gumaka wannan sunan wannan sunaye ta abuduna ha wanda kuke bauta musu ma nazzalla biha min sultan wanda babu wata hujja ko wadda wadda ta sauka wanda Allah ya saukar da ita bi ibadatiya ta abota musu wannan gumakan fantaziru fantaziru azaba to ku dakaci azaba ba ta koya ba shikenan kawai ai fatiha ba ta ilma ka zo wanda abin da kake mana alƙawari to ku jirai azaba inni ma kum yar muntazirin ni ma ina tare da ku cikin masu jiran in ga abin da zai same ku zalika bi takzibikum li wannan kuma dalilin ƙaryatawa da kuka muni ne fa arsafa fa ursilat alaihim rihul aqim sai aka aiko musu da iska wadda take bakarara aka ce bakarara abu wanda bai da bai barin komai kenan la tuqi wa la tazar na'am
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقدعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه سيمك tsiratar da shi hudan shi annabi hudu wallazina ma'ahu da wanda suke tare da shi minal mu'minina daga cikin mu'minai bi rahmatin minna da wata rahama daga gare mu wa qadana dabiran lazina kazzabu bi ayatina sai muka yanke bayan waɗanda suka karyata ayoyin mu istasallahu muka tumbukar da su ba labarin su shikenan wa ma kanu mu'minina kun ba su kasance masu ba da gaskiya ba basu basu imani ba na'am
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في الأرض- في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهتون الجبال وتنهتون الجبال وتنهتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سبلها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا فاذكروا آلاء الله لعل- فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين wa arsalna ila samuda kuma sai muka aiko zuwa samudawa a kawo misali han dan uwansu annabi salihu kala sai ce ya kawai ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah malakum min lahi ghayru ba ku da wani abu bauta in ba shi ba kad ja'atkum mubayyinatu hakika mu'jiza ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku ala sirri afsa gaskiya ta hazihi naqatullahi ga ta nan mu'jiza ita ce wannan Ah, na katulai taguwa ce ta Allah da kuma aya ta kasance aya gare ku qalu lahu sai suka ce masa innahu la yu'minuna bihi ba za su ba da gaskiya da shi ba hatta tatamakhada tilka alhadabatu wa talidu naqatun murdi'a kaga ce ba ka ga wannan dutsen nan wan- wancan gashi nan dutse ne kana ganin shi ko eh kaga ce to wannan dutsen sai mun- ba ma- ba ma- ba za a yi imani da kai ba sai wannan dutsen ya dauki ciki ya ɗauki ciki ya yi naƙuda ya aihu a gabanmu me zai aiwa ya aihi taguwa kuma taguwan ma ta zama da ɗaɗɗata taguwa mai shayarwa to sannan sai in bar gaskiya da kai shi kenan haka abin abin da kuke so kenan ko ai ba abin da ya gagara Allah fa tamaqqadat hadabatu sai kawai dutse ya gani ya ɗauki abin gabana ya shiga yanayi na naƙuda wa hum yanzuruna su suna duba suna gani hata nafasat kama tanfusun nisa har sai da dutsen nan yayi naƙuda ya aihuwa ya aihuwa irin yadda mata ke naƙuda su aihu da sai sai ya ji ahimi naqatan ashara ya aihi da taguwa mai ciki ga ta nan har da ɗanɗanta kharajat ta fito wa kharaja fasidu ha ma'aha ɗanɗanta ya fito tare da ita qala lahum hadhihi naqatul lahi ayatul lakum sai ce to ga ta nan wannan da taguwa ce ta Allah aya ce mu'jiza ce gare ku me za a yi fadaruwa ta kun fi ardillah yanzu ku barta ta tafi a cikin ƙasan Allah wala ta masuwa bi su'in kar ku saki ku shabe ta da wani abu mai mu- na muni musamman kisa kar ku kashe ta kako bi akarin kar ku soke ta fa ya khudha kuma azabu alim in kuka yi haka azaba mai radadi za ta kama ku wadkuru in ja'alakum khulafa fil ard ku tuna yayin da Allah ya sanya ku kuma mamaya a cikin ƙasa min ba da adin bayan annabi adu bayan adawa kenan a mutanen a- a- annabi hudu kenan ko bayan adawa aka yi su su wannan yace to bayan bayan adawa ku tuna fa aka aka aka aka, ma- aka sa ku ne masu maiwa akan ƙasa wa bawa'akum kuma Allah askanakum ya zamanar da ku fi nadi a cikin ƙasa tattakazuna min suhuliya qusura ku ko ga abin da Allah ya muku baiwa kuna ɗaukan a wurare daman ƙasa yawanci daga hadaba ne sai suhul daga abin da ake ce ma duwar wasu plateau sai abin da ake ce mai filan ƙasa inda ke akwai hili wanda ke gashi nan ya tafi shimfiɗaɗɗen wuri to ku wuri wanda ke shimfiɗaɗɗe ba wanda ke ba mai duwatsu ba a tattaka zuna kusuran sai ku yi manya-manyan gidaje a ciki taskuruna wanda za ku zamanar kuke zamanarta lissafi a lokacin zafi kuke shiga cikin ta wannan gidaje gidaje wanda kuka yi su akan ƙasa ya shin wadaddiya sai kawai sai sai lokacin zafi kuke shiga cikin su tani tunar jibala biyuta sai ku kwarkware duwar watsu ku yi gidaje da su saboda ƙarfin da Allah ya ba su kawai duwar watsu suke kurkurewa su mai su su mai su gidajen su da su nuna fi shita'i wanda kuma sai lokacin dari kuke shiga cikin dan cikin dutse kaga ba da sun dari saboda kawai baiwa ta Allah ya ba ku a nan wurin shin wadannan wuri ku yi manya manyan gidaje wanda kuma sai lokacin zafi kuke zuwa can wurin lokacin dari kuma a sai ku tafi wajen duwatsu faskuru ala Allah to ku tuna ah, ni'imomin Allah da ya muku wala ta'thaw fi dardi mufsidin kar ku tahi kar ku yi barna a cikin ƙasa wato kuna masu barna wannan ta ya zama takidi kin la ta'thaw ma kar ku yi barna ne a cikin ban ƙasa kuna masu ƙarin barna dai na'am
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ف...
نعم نعم علم له الذين استكبروا من قومه للذين صدفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال لما الذين استكبروا من قومه sai manya-manyan mutane daga cikin waɗanda suka yi girman kai suka ƙiba da gaskiya takabbaru an imani wanda suka yi girman kai da su imani min kawai daga cikin mutanensa sai suka ce lillazi na suzifu ga wanda suka aka aka wato suzifu wanda aka rawanan nasu anya ana ganin su ne raunana limana mana minhum wato su ne dai waɗanda suka ba da gaskiya a da shi allazi suzifu wannan kamar wani ya zu kamar an haɗa su wane wanda suka wanda aka raunana kin nan su ne waɗanda suka ba da gaskiya da shi minhum daga cikin su ai min kawai yana yin daga cikin mutanen nasa suka ce musu a ta'alamuna anna saliha mursalun min rabbin wai shin yanzu ku kun san da cewa wai salihu annabi salihu kenan abin aikowa ne daga ubangijin shi ilaikum zuwa gare ku haqqan rasulan da gaskiya cewa shi manzo ne su kafiran suke tambaya suke tambaya wanda suka bar gaskiya kalu na amsa suka ce kwarai kwa inna bima ursila bi mu'minun mu masu ba da gaskiya muke da abin da aka aiko shi da shi qala lam yastakbaru sai wanda suka yi girman kan nan suka ce inna billazi amantum bi kafirun mu ko masu kafircewa muke ga abin da kuka kuka bar gaskiya da shi wa kanat naqatu laha yawmun fil ma'i wa lahum yawmun famallu min zalika ita ko wannan taguwan ya kasance an sanya mata yini guda ne yau ita za ta shan ruwa wa lahum yawmun kuma gobe ku za ku sha in ta sha yau gobe mutane su sha rijiya guda ce shi ita za ta yau ita za ta sha ruwa gobe ku sha ruwa rada suke sha ba ba wanda zai sha kai sai wannan abin fa wannan min zalika sai wannan suka kosa da wannan abin sai iya shi su idza kana yawmuha taqifu ala ra'sil bir amma huwa dan wata baiwa in ya kasance rada take shan ruwan ne sai ta tsaya akan rijiya ba ta shi ba jami'a ma fiya sai ta shanye baki ɗaya abin da ke ko cikin rijin hatta lam yawqat ya qatratu har sai ya kasance babu sauran ba a sauran daidai da ɗigon ruwa ɗaya summa tafjahu rijlaiha sai ta bude kahuwanta fa yahlibuna kulluhum ma yakfi sai kowanne daga cikin su yazo ya tace abin da zai isa shi sai abin da kake so ka zo ka tata musu zo su tatsa nono mai isa su wa idza ja'a yawmuhum in ko yinin su yazo waradul aba abara sai su zo wajen rijiyoyin wa'annan wa baqiyat hiya ita ko sai ta sai ta tsaya ba za ta zo bara nan falamma tala bihim zamanu da lokaci ya tsawaita gare su mallumin zalika sai suka kosa da wannan na'am sai me ya faru
فعقروا الناقة و فعقروا الناقة وعتصوا وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح آتنا بما تعدنا يا صالح أوتنا يا صالح أوتنا
أمرهم أمر ربهم وقالوا يا صالح يا صالح أوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
فعقروا الناقة وأتوا عن نار ربهم وقالوا يا صالح اوتنا بما تعلنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فأقروا ناقة kawai da suka kosa yanzu fa a nakata sai suka soke wannan tabo wa kana timra'atun inda haka siru min alhayawanati gadamat min hadha akwai wata mace ita tana da dabbobi da yawa wanda wannan abin ya husata ta ta yi abin ya ba ta jin daɗin haka ita ita ce tana da dabbobi wanda ke dabba kenan ita take sayar da nono to yanzu yanzu nono kyauta ne mutane kawai ranar da kyaku samu wannan kawai kowa ne ta sa kyauta wannan abin ita ba ta ji daɗi ba wa kanat tabghudu salihan kuma ta kasance tana kin annabi salihu wa tabghudu naqata jidda tana kin wannan taguwar sosai fa talabat man man yaqirha sai ta nemi wanda zai soke man yaqiru la naqata wanda zai soke mata wannan taguwar fa ta ha kudaru sai wani da ake mai kudaru yazo rajulu shi kudaru wani mutum ne wuli da zinan a ya shi ne da ta zina walakin sai dai wuli da ala firashi salih an aiye shi ne akan gadon sa wato shimfiɗa salifu ma'ana matar salifu ne ta aiye shi amma ba shi ne uban shi ba kudaru bin salif sai ake ce mai kudaru dan salifu fasara yuqalu lahu ibn salif sai aka zama ana ce mai dan salifu wa huwa wulida ala firashi salif shi ko an aiye shi ne akan shimfiɗa salifu fakat kawai ba laysa waladuhu an ba dan shi bane ba wa huwa waladu harami shi dan haramun ne kana ahmar azraq ya kasance ja ne shi azrakul ainaini mai bulalan idanuwa kasiran gajeren mutum ne a talil mar'ati ya tulubu min hasu ya zo wajen wannan macen wadda take kin annabi salihu sai ya zo na neman yayi wato wani aikin a shadi a wurinta fa talabatu minhu akadan naka sai tace to amma abu haɗuwa ta zo ya tsere da wani sai tace tana neman yanzu ya soke mata wannan taguwa fa karaja ila naka sai shi ma a wani shi amma sauki ne sai ya tafi wajen wajen taguwar nan fa qaraha ya soke ta fakataluwa sai suka kashe wannan taguwar wajen zaruwa suka yanka ta wata kasamu lahama suka rarraba naman nata kulluhum baki ɗansu kulluhum baki ɗansu kowanne daga cikin su hamala qisman ila baiti sai dauki wani kaso daga cikin naman nata yake yake kai gidan shi wato anawar rabbihim suka yi shishigi wa lamarin ubangijinsu wa qalu ayanna wannan utumi ya isa shishigi wannan a sai abu wanda yake gashi nan in ba shi shigi ba ku da wannan wannan mu'jiza ba ga irin wannan mu'jiza da ta yi ta bayyana gare su dutsi ya ya aihi taguwa suna ji suna gani amma yanzu wannan taguwa ku kashe ta to sai suka shigi wa lamarin ubangijin su wa qalu ya salihu sai suka ce ko wannan bai ma isa ba suka ce ya salihu ta bi mata iruna ya kai salihu ka zo mana da abin da kake mana alƙawari in zai same mu ba ka ce mun taba ta wani abu zai same mu ba min al'azabi na daga azaba to in kun tafi yabo sani ne in haka ka kasance da cikin manzanni ne in dai haka manzo Allah ne to ka zo mana da abin da zai ka zo abin da kake mana alƙawari a tawdi salihu wa qalu lahu anta qulta idza aqanna naqata nazal al'azab kai ka ce mana suka suka suka sami sani suka ce mai kai ka ce mana in muka in muka yanke in muka soke wannan nakai wannan taguwar wata azaba za su za su suka akarna wata qasamna lahama mun soke ta mun rarraba naman ta tsakankanin ƙalla mu sai ce musu ma za fa'alat da kuka yanka da kuka so ke ke sami tai qalu sar akhat salasa marratin sai suka ce mashi kuka ta yi ta yi ƙara so uku ƙala sai ce musu ƙala mu sai ce musu to baqiya lakum salasata ayyamin tataliku na bada abin da muku saura kwana uku bayan kwana uku nan ko halaka za ku qalu sai suka ce atina bi alamatin ba mu alama a karuha yawmal arbi'a su sun soke ta ne ranar laraba qala musa ce musu gadan yawmal khamis tusbihuna musfarratan wujuhukum za ku wayi gari kutaken ku sun yi sun yi yalo yalo ake cewa ko sun yi masara wur kowanne ne uska shi tayi tayi masara dorowa ko wa yawmal juma'a yace ranar juma'a kuma muhammaratan wujuhukum kutaken ku za su yi jajjawar wa yawma sarki muswaddatan wujuhukum ra'a sabar kuma kusaken ku za su yi baki kirin wa sabiyati yawmil adi sayatikum azab to wayewan ran lahadi azaba za ta zo muku fa akhadatuhum rajfatu sai tsawa girgizan kasa ta kama su tare da tsawa ga girgizan kasa ga tsawa falamma asbahu yawmal khamis da suka wayi ko gari ranar alhamis kullum baki daya ya kulu ko kowanne kullum ya kulu sabi kowa sai a ji mutum yana ce ma abokin shi Ah, sai kowa sai ce mutumin shi ko ko sahibin shi abokin shi ne ma ashaddu sufrati wajiga kai me yafi tsananin masaran huskanka huskanka yayi yayi yalo sosai ya kulu lahu sahibu anta ashaddu minni sufratan sai da abokin shi ce "Yau kai ka hini tsananin ma wannan masaran آه لما جاء يوم لما جاء يوم الجمعة كلهم يقول ما أشد حمرتي وجهك ran juma'a kuma kowannen su yake sai ce kan mutum ya ce mai kai wayi ka tsanani wato jan huska huska ka tayi jaja ba yau ma sabti ma a shaddu sawadi waje ka ran ran asabar kuma kowanne sai ce ma dan uwan shi kai wayi ka bakin huska huska ka tayi baki irin fa alimu anna alhaqa ma qala lahum rasulullahi sai suka nan wasu suka tabbatar da cewa to abin da ke gaskiya shine abin da manzo Allah ya hada musu fa kulluhum ghatala nafsuhum wai saboda kawai sun suwa sun sun sallama dukansu kowa ma shi kowa ya je ma kanshi wanka wankan mutuwa a kullum ga sunan wata kafana kuma ya sanya ya sa ma kanshi likawani wa kharaju ila kharijil madlati suka yi ta gehen gari suka yi ta ba ma cikin gari ba yanta zuruna halaka suna jiran halaka kawai ta zo fa atat sahabatun min samai sai wata wani girgije ya zo daga sama addarama ha jibrilu alaihi lara malaika jibrilu sai ya ya hura musu wuta wannan abin ya wannan girgizan kawai ya zama kamar a ce girgije ruwa ne ke da shi wannan ruwan sai aka kai kace kalanzir ne aka canza shi aka hura da wuta kawai akan su wuta ta kama ta sama su ya zama an musu ruwan wuta ba asma fi dadin jasimi sai suka wayi gari a cikin gidaddajin su suna gurfani sun halaka kowanne ne ya gurfani ya halaka hajihin nakasun niyar haiwanatun da fitar kullu jannah wannan taguwa ta annabi salihu tana cikin dabbobi wani guda goma wanda za su shiga aljanna a shirar su miyar haiwa na min aljanna akwai dabbobi guda goma za su su daga cikin aljanna ne buraku rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai taguwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam buraku akwai burak wato Yusuf ya ce mata buraka wanda manzo Allah sallallahu ya hau lokacin zai Isra'i da Miraji walakatu salihu da ita wannan taguwa ta annabi salihu wa makaratu bani isra'ila da kuma wannan saniya ta bani isra'ila wanda suka ce ba su kare musu ne kawai ne inna la yamuru kuma sun rubu makara wanda sunan makara ma ake aka sa mata kisa wannan ta ta, ta saniya wanda aka ce a siyanka yawwa wanda suka ta yawon din nan aka je suka ta suka ta tsanani an ce siyanka saniya kisa duka wanda aka santa wani wasu wani ne yake da kuɗi cikin bani isra'ila to akwai yana da ɗiyan dangi da wanda suke dai su ne za su gaje shi to kawai sai ga yaƙi mutuwa shi ko gashi Allah mai dukiya aka ce to wannan ya za a yi kawai sai suka yi kwamfulo suka tsara kashe shi suka ɗauke shi sai suka je can kusan garin wa'ansu mutane ko ko gidajen wa'ansu mutane hanyi ne da suka ce mai riga nan dai sun bar wajen su suka je can wajen wa'ansu mutane suka yanka shi kawai kuma daga baya gari waye kuma suka zo suka biyo suka wani kama suna bin sauku suka zo suka ce wa mutanen a su suka an kashe musu mutum a magana ta yi sama dai a a mu ba mu kashe shi ba mu kashe to tunda akwai annabin zamani aka yi aka yi da suka yi suka rawa annabi Musa suka rawa annabi Musa a mutum ne aka kashe gashi gashi ya za a yi shikenan Allah ya ce to a ce musu izbahu bakara abin da zai kuna so kuna so a bayyana muku wanda ya kashe wannan ku yanka saniya saniya suka ce to ko sai suka fara tambaye tambaye suka ce a ko da farko suka ce alu ya musa a in ba magana alu a ta khizuna musa suka ce a ya muna tambaye ka waye kashe mana mutum ka ce me yanka saniya izgili ne kike so ka mana yace a a annabi musa ce ina ni ina izgili ni annabi ina ina izgili abin da kace ko ku yanka abin da kace ku yanka yanzu kuma sai suka tambaya suka ce to a yanzu wata irin haida mu to ya sane take haida mu haida mu ya sane take sai aka ce masu la a qala inna baqaratun la farijun wala bikir yace saniya ce ba tsohuwa ba ba kuma karama ba yanya ba karama ce ba ba babba ce tsankan a wani bayan zalika tsankan wannan take suka ce kai a kalu kalu kalu kalu na rabka yubayin lama launuwa ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana wani irin kala ne take duk suna taba kansu wannan da kawai inda da aka ce musu ku yanka saniya suka yanka saniya ko wace ta yi to shi ko sai suka tsananta sai Allah ya tsananta musu ai da mu wata wata irin kala qala inna safar fakar to safara aka ce musu a saniya ce wanda take masara wur yalo ruwan dorowa wur kaga irin wani kana neman saniya irin wannan an baka aiki a kalu duk wannan da bai ishe su ba kalu kalu ya mutu na ruka yi bayyana na mahi inna al-bakara ta shaba hanya wa inna insha Allah la mutadu suka ce a'a mu abin saniya ta shige mu cikin juna ka roƙa mana ubangijin ka ya bayyana mana ita mu insha Allah za mu shiru za mu shiru za mu za mu bi abin abin da kace to Allah ya sa sun ce insha Allah cikin hadisi yake ta in ba nan sun ce insha Allah to ba an ƙara za su ƙara tambaya za ta ƙara musu ana ta ƙara su sa su daji to shikenan sai aka ce ƙara inna bakaratun zalulun ƙara inna bakaratun zalulun tusiyul dart akala tusiyul dart قال إنها بقرة قالوا قالوا لا يكون إلا ما هي إن شاء الله إن شاء الله لمدر قال إنه يقول إنها بقرة لا قال إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير درجة ولا تسكن الأرض مسلمة لا شيء فيها yake yana musu yace to ga irin na take kare ina ba kusa da da ruwa ba horar ya ce wanda ake aiki da ita a tasaskil harsa wanda ake take shayar da da ciyawa a'a ga dai irin yadda take musallamatun lashe tafiya ba ta da wani irin ɗashe daban a ce irin akwai wani kular a jikinta wannan kalan nan kawai ta gaɗa ce ba shi suka shiga suka shiga nema a suka ji samu labari a daidai wannan lokacin shi ko akwai wani bawan Allah mutumin kirki zai rasu yana da ɗan ɗa guda zai rasuwa ta zo mai da abin da ya mallaka sai saniya sai ya je to wannan saniyan ya kama sunan Allah ya ubangijin annabi annabi yakubu da annabi wane ne ya kama sunan annabi da annabi isaka da annabi yakubu yace wannan amana ce ajiya ce ta ta ɗaɗana na bada ta ta ɗata ta ganin kawai a cikin daji ya saki wannan ya saki sani yace ya ba Allah ajiya sai an dan dan Allah shi tashi kuma mai biyayya ga ma'aikaci shi yana ma ma'aikaci shi biyayya sosai ma'aikaci shi sai ta tausaya mai yana ta mata wahala ya ce shi abuna ta wahala ba Allah dai ta tausaya mai gashi ya dan ya girman shi ya kawo an bai da wani abun da zai ya wani ya mallaka bai da wani abu na arziki sai take mai to dana bari shi ma wani abu babanka da zai rasu ga yanda ya kai yana da saniya ya je cikin daji ya sake ta ya ce wannan alkawari ne ya ce ajiya ce Allah ya adana ma ɗan shi ka je ka ce ubangijin annabi wani da annabi wani ajiya na zo in karɓi ajiyar da babana ya baka da ya je cikin dajin nan sai aka ya hido wannan kawai sai ga saniya saniyar ta hito sai ta ce mai to hauni ta ce a ni ba ce wani ma'ajiya ta ba ce hawa mutum ne mai biyayya sai ta ce ka saniya ta ce to inda ku ka hauni da ba ka iya mai shike ne kama saniya ta yi ya je wajen mahaifiyar shi sai ta mahaifiyar ta shi to yi je ka je ka saida ta ka je ka saida ta dinari shida ka je ka saida ta dinari shida da ya je kasuwa sai aka ce mai wanda saniya ta saida ce eh to nawa za ka saidawa dinari shida ce a na na saye ta dinari sha biyu ya ce amma dama ce ni dinari shida ya ce to sai aka ce mai to na saye ta dinari sha biyu an ba sai ka yi shawara da mafiya ka bace a'a ni sai na shawara da mafiya ta ya kara mai aka an linka mai ya ce shi sai ya shawara da mafiya shi ya ce to shi kenan je ka shawara da ita da ya je ta ce mai je ka aje a sai da ba sai da ta kana dinari sha biyu da ya zo sai wannan mutum ya kara wasu dinari shida ya ce to na kara ma dinari shida an ba tare da ka shawara da mahaifiyarka ya ce a'a ni sai na shawara da mahaifiyarta to ko wani karo na uku ne da ya je mahaifiyarta shi ce wannan wannan ba mutum bane ba ka tambaye shi shawara ko ka saida ko ka saida sai ya ce ce to ni ma mahaifiyarta ta ce mani in tambaye ka shawara sai ce eh to to shikenan tunda ka tambaye shawara kar ka sai da ka tsaya banu isra za su zo neman saniya irin wannan a wajenka ka ce ba za ka saida ta ba sai cikon cikon fatarta da da kuɗi kuɗi za a cika ma cikon fatarta yake na teku shi kenan ana nan kawai su ganin su kuwa an ba su wannan kama ga irin da take suna zuwa sai su ga wannan saniya tashi da su kai wannan saniya muke so a saida mana eh ka to kun sai kun sai to ga haya abin da za ku saida sai in kun cika mana ita da fatarta da kuɗi ƙarshe haka na suka sai suka suka sai da aka je aka yanka ta aka ɗauki bindinta ta aka annabi musa ce to a ɗauki wanda wanda a bugi shi wanda mamacin da aka je aka buge shi kawai sai ya tashi ya ce wane da wane da su suka kashe wannan shine a kissan mutanen annabi annabi musa da shi ne kissa nan ta bakara wannan tana cikin bakara wanda za su shiga aljanna ta wannan sani wanda za su shiga aljanna cikin cikin dabbobin nan guda goma wa himaru uzairu da kuma jaki na uzairu shi ma kisan ta cikin suratul baqara a aukan da zai marra ala qaryati mai khawiyatun ala urushiha ala ne yumi hadhihi la ba'da mutiya fa amata wallahi ma ta misu basa qala kam la yust qala la yust yawma law ba'u ba'da qala fa la yust ma ta amu ta amu ka sharaka lam yatasanna wani lahi amerika wani ya aka ayata nasu shi ne wannan wanzu lahi amerika wanda aka ce ya duba zuwa jikin nan nashi wai shi ya taho ne ya ga wani gari gashi nan ya ya ce duk garin ya rushe ce ka duk ba duk an mutu an hudu komai ya rushe ce yanzu nan wata rana Allah sai ya raya wannan ta yaya Allah zai raya wannan wannan to shi ya yi tambayar da yi yana cike da mamaki malama suka ce to shi dan ce ya yi anna ta yaya to sai aka nuna mai ta ta jalala amma shi annabi ibrahim sai ce rabbi arini kai ba tuhir mutai kala wani su kala bari walakin ya tsaba na karfi kike Allah ya nuna mai yace kuma ya imani dan shi ya karni suwa ne to shi sai aka ce mai ya dauko tsuntsaye shi yasa sai a gwada mai ta yanda zai shi annabi ibrahim aka ce kawai tsuntsaye ne guda hudu kowanne ne ya yanka su ya hada namun nasu ya dodora musu duwatsuna in ya kira shi kowanne zai zo ya isa da kanshi amma shi tun da tambayar dai kamar an babu ladabi sosai cikin ta aka ce yace ta yaya Allah zai rayuwa yin sai Allah ya kawo daga nan Allah ya karɓi ran shi sai da shekara ɗari da haka Allah ya tashi shi ce kai wai kin yaushe kake na wurin kam da bis Allah ya bis Allah ya bis yau mana ba da yau yace ko dai na yi ni guda kamar dai da sahi ne na ga na zo na yanzu gashi mai yayi ko ko dai rabin yini da haka aka ce na balla bis ne ta ami shekara ɗari kai na wurin kai duba zuwa wanzu da ta miku sharabi kalmi su na ke zuwa abin shanka da abin taka bai mai komi ba an tsare su amma wanzur ila wanzur lahi america kai duba zuwa jikinka gashi nan zaga yanzu a tara ma jikinka aka tara mai kasusuwa da nama ya zo ya haɗi gaba ina shira gani da fata komi da komi jiki komi haɗu da ki ya kuka to wannan shine uzairu a to shi wannan jakin shi ma yana cikin abubuwan da dabbobin da za su shiga aljanna wa kalbu ahlul kafi akwai kare na ashabul kafi shi ma zai shiga aljanna kazalika hudhud da wato da kuma hudhud wannan tsuntsun na balkisu a lokacin wannan matan karauniyar nan balkisu ta lokacin annabi suleiman wannan mulatu suleiman da kuma tururuwa ta annabi suleiman ita wannan hudhud in shi ma kisan shi mashhuriya ce ga cikin Qur'ani da duka dai kisoshin za su zo cikin Al-Qur'ani da ita ma tururuwan nan wanda a shi hudu hudu cikin Qur'ani shi ma da yake cewa a Allah sallama yake cewa mari la la arin hudu da an kana miyar ga'ibin an ce in annabi sallama ne ya zamana duk in tsaya suke zuwa sunan inuwa su haɗu sai sunan inuwa to shi sai ga wani wuri huda hudan nan wurin wurin hudu hudu al hudu hudu ne bai zo ba yace ma la la aziban nan awanda ya ce ni bi sultanin bayyin annabi sulaiman ce to ko dai lalle zan azabtar da shi an ce zai yana nihin zai tsige mai gashi ko ko ya zo da hujja bayyanana sai gashi shi ko saboda da ya je sai ya zo ya ce da ya dawo sai ce in a hattu malam ta hitbi waje suka min saba'in bi naba'in yaqin yace ni ma na ga abin da na zagayo abin da na kewaye da sani abin da kai baka sani ba na zo muka daga sama da labari wanda ke na yaƙini inni waje tumar abin tamliku mu uta min kulli shay na samu wata mace mace ce take mallakar su an ba ta dukkan komai daga sani wala ha arshun azim tana da wani gidan saurata mai girma to shi dai abin da ya tsotsawar kisa ce da mai tsawata wanda shine dai ake nihin wal hudhud din nan da namla ita ko tururuwa wa qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yadhmannakum sulaiman wa juluduhu la yashkurun annabi sulaiman da ya taho da rundunar shi a sai wata turuwa ta ce ma sauran yan uwanta to ku shiga gira da jinku la yadhmanna kum sulaiman wa juluduhu kar sulaiman da rundunar shi zo su tattake ku ba tare da sanin sun sani ba sai fata fata ba sama dahikan min qawliha sai annabi kawai ya wuce da ya murmushi da dariya da abin da ta faɗi saboda shi Allah ta yana jin har magana ta turuwa wannan turuwa ita ma tana cikin wanda dabbobin da za su shiga aljanna wa ajilu ibrahim da kuma dan marakin annabi ibrahim allazi azafa bihi malaika wanda yayi ma malaika garan baki da su wanda ga cikin akwai cikin suratul zariya cikin suratul hud inda yayi bayani shi a tano da ajirin hani zo nuri a tano da ajirin samir wannan dan marikin mai mafki da ya kawo musu sai da ya ga kawai da aka yi baki ma saboda shi karrama baki da an yi baki ma sai sai neman yanka a baki ne suka zo kawai da ya ga baki yasa aka aka aka soye dan mariki da ya kawo musu a ce sai ga ba mai mika hannu a ciki ba ya mara kuma su abinci mana kawai ya ga ba mai mika hannu wannan shi ne ya firgita yi tsoro suka ce a ga abin da suka zo ga aiken da za su zo ba ma wani shi za su zo ba za su je wajen mutanen annabi lutu ne su halakar da su to wannan shi ma marikin yana cikin waɗannan abubuwan da za su shiga aljanna dabbobin da za su shiga aljanna wa kamshu isma'il akwai rago na annabi isma'il lokacin da za a yanka shi shi ma mala'ika jibril ya zo ma annabi ibrahim da rago ya aka wasa yanka isma'il aka yanka rago wannan ragon shine a wani suka ce ragon wannan da habila ya yi hadaya ne da kabila da habila sun kowanne ya ba da urbana ya ba da abin da ke zai neman kusanci wurin Allah sai aka karbi na habila ba a karbi na kabila ba kabila an ce shi wata zangarniya ce jewa to shi an ce shi ne ya zo da rago shi habila an ce wannan ragon shi ne aka fanshi annabi Isra'il da shi wa hutu Yunus da kuma kihi na annabi Yunus bin mata dan mata annabi Yunus shi ko kisa shi da shi ma da ya bar mutanen shi da suka ki ba da gaskiya da shi yana ta musu aji ko kallo ko kallo arziki ba sai ba bai ishe su ba kace to shikenan tunda kun kiya to azaba za ta za ta same ku kawai ya bar garin mata ba tare da kamun ya jira mai ilimi ya bar wajen to da ta yi karshe jirgin da ya hau ya rika tangar-tangar suka ce suna rika al'ada duk in kai jirgin suna tangar-tangar akwai wanda bai da gaskiya ko wani gushashen bawa shi da akwai mara gaskiya a zo a yi ƙuri'a aka yi ƙuri'a wanda ta faɗa kanshi shine bai da gaskiya aka yi ƙuri'a ta faɗa kanshi ƙarshe suka jewa shi cikin ruwa suka jewa shi cikin ruwa wannan kiyi ya haɗe shi to wannan kiyin da ya haɗe shi yana a cikin shi sai lokacin da ya yi wannan munajat na shi kice la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kiyin ya je amaye shi a bakin ruwa a to wannan kiyin wannan kihin shi ma yana da daraja su ne ababen dabbobi guda goma wanda za su shiga aljanna wata walla anhu sai ya kau da kai daga barinsu shi annabi salihu wa qala yace ya kawai daga da malakutu kuma risalatu rabbi ya ku mutane na hakika na isa muku da sakon ubangiji na wa nasatu lakum kuma na muku nasiha walakin la tuhibbuna nasihina sai da ku ba kwa san masu yin nasiha ne ya to mizan muku na kiraye ku na haɗa muku gaskiya kun kishi wannan abu ya same ku to ni me zan yi kawai kawai da kai ya manta su wannan abu ne azaba ne ta zo daidai da da su kenan don duka haka suke ɗin annabawan kowanne ne zo yi mai to ni na haɗa muku kun kishi wani abu ya same ku to ni me nawa to shine irin kamar irin wannan magana ne alhamdulillah lokaci ya zamu dakata اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه دار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين